الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato taujih alqira'at ko ko ilmul qira'at wasilatuhu bil ulumi lughawiyyati wash shar'iyya wanda wannan shine zaman mu ko darasinmu na bakwai muna cikin wato suratul baqara za mu tashi insha Allahu ta'ala wato a aya ta wato 58 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qulna adkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu albaba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin an gane ko yawwa to idan muka duba wajen da maganar take wato wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala naghfir lakum khatayakum an gane ko yawwa wato da imam abu amr ibn al'ala al-basri da imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa al-kufi da imamu ibn kathir al-makki da imamu yaqub al-hadrami al-basri da imamu khalaf al-ashir al-kufi sun karanta naghfir lakum shine ma'ana Allah ya ce ma bani Isra'ila su ga al-qarya duk da yake sun ce ariha ce ko wace ce dai al-qarya dai al-qarya ce kalima ta al-qarya ta samu asali ne daga at-taqarri shine al-jam'u an gane ko at-taqarru'u na asalinta wannan alhamza wannan ya'un asalinta hamza ne dan nan an ka samu junin haila an ka sami suna al-qar'u ko al-qur'u wasu malamai su ce ana cewa al-qur'u domin yana taruwa ne a cikin mahaifa to fa kulu min haythu shi'tum ragadan ku ciyar da kuka so wa dukhulul baba sujadan ku shiga kofar kuna masu sujada ko wato ba sujada ba irin wacin kun dan lankwasa kenan wa qulu hittatun sannan kuma ku ce hitta kina amruna hitta a saryan mu da zanubanmu an gane ko to can cikin suratul a'raf sai an ka ce wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjada yasa in kana son ka gane bambancin bakara da da, da a'raf wajen hadda sai ka ce bakara daqqa daqqa kenan dalun sannan qafun wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun ita ko a'raf sai ka ce qadda wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjadan a rike da kyau kuma bakara ala alal qa'id al hijaiya domin dalun sannan kafin take zuwa ita ko araf ala khilaf ghair al qa'id al hijaiya ala aksiha sannan kuma dama ita bakara ita ake fara karanto an taso da sama sannan akai ga arafi sai an ka fara da wanda qa'idar ta take akan huruful hijaiya wacce kuma aka juya duk hanyoyi ne da tashil hifz an gane ka to ala ayyati hal to me yasa can shin sujadar da su fara yi sannan su ce qulu hittatun koko hittatu za su fara cewa sannan su fara udkhul babu sujada saboda bakara ta fara da sujada sannan ta sai zuwa ga magana waɗansu malamai tun da alwawu la tufidu tartib waɗansu suka ce a'a bakara ta fara udkhul babu kenan sai sun fara sujada sannan su ce hitta wasu suka ce a'a hitta za su fara cewa tun da can cikin arafa ka an kaci wasu malamai suka ce a'a alwawu la tufidu tartib kenan tana yiwa an ba su takhyirna ko su fara da sujada ko su faɗi ko su faɗi sannan su fara da sujada ko kuma a'a yana nufin at-tazamun suna iya su a lokaci daya hau naghfir lakum khatayakum mun faɗi wanda sun ka karanta sannan imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun karanta yughfar lakum khatayakum za a gafarta muku sannan imamu ibnu amir an gane ko ad-dimashqi ya karanta tughfar bitta'i an gane ko kenan tughfar za a gafarta muku wannan shine qira'o'in da sun ka zo a wannan wurin an gane ko qira'o'i mutawatira kenan to amma yanzu in mun ka zo wajen wato taujihin waɗannan ƙira'o'in da an ka ce naghfir lakum khatayakum qira'ata wato jamhur kenan an gane ko in ka diba cikin qala'idul fikr a safha ta 17 in kuma ka diba tawjihil qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko shi ko safha ta 57 sai suka nuna wannan qira'a ta jamhur in za a taujihin ta da qur'ani tunda sunan cikin qala'idul fikr galibi ba sai da alqur'ani ba amma su wancan taujihul qira'atul ashr bil qur'an sai abin da ya shafi alqur'ani qira'a ta jamhur da ta zo da nunun naghfir lakum khatayakum sun kace to siyakin ta shi ya dace da kissa ta fuskar in hankalta ma dhama'ir domin an kace wa iz qulna dukhulu kaga nan nunun ce udkhulu hadhihi alqarya fakulu min haythu shi'tum ragadan an gane ko wadkhul ba wa qulu hittatun kaga an hankalta mu siyaqu sabiq qulna naghfir duka damiri ne kina kuma zuwa ga Allah kuma sai an ka hankalta ba har yanzu as-siyaq al-lahiq wanda zai biyo baya in ka diba cikin qala'idul fikr saboda mi yace wa sanazidul muhsinina as-siyaq as-sabiq wal lahiq kuma ana diba ma an-nadhir اللفظي كما أنا ديما النظير المعنوي وجن توجيه القراءات بالقرآن تمكا نما أنا كو تمكا نا واتو لفظي من جوانا نكو يوا تو ينزي إن منك زوا نحو نغفر لكم خطاياكم شي خطايا سناني وند ألف تتزو كرشن شي matsayin maf'ulun bihi yake domin musu Allah za mu gafarta muku nan annuru intabe litta'zim tana nuna girmamawa ba tare da nufin akwai alloli daban-daban ba mun ji wannan da kyau to in mun ka ɗauki ƙira'a kuma ta nafi da abu ja'far yughfar lakum khatayakum za ta ba da ya'un za a gafarta muku zunubanku amma ba a faɗi fa'ili ba sannan kuma khataya jam'i ne na khati'a zunubi kenan ma'asiya kenan to shi ko jam'u khataya fa'ala ne jam'u taksiri jam'u taksiri kuma yuzakkaru wa yu'annas shi yasa ba a ce tughfar ba a wagga kira sai an ka ce yughfar ya kamata a ce wato tughfar a hankalta ma jam'ul taksir ana ka bai ta'un qalat rusuluhum kaga rusul jam'i ne na rasul jam'ul taksir ne to amma ba a ce qala rusuluhum ba duk da yake manzanni asli ai mazaje ne babu namiji mace a zance mafi inganci wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim amma sai an ka ce yughfar domin mi muannas ne ko ko jam'u taksir ta'nithuhu ghayra haqiqi mun gane wannan qira'a ta ibnu amir ta ce tughfar lakum an hankalta ma jam'u taksir ana iya ta'anifin shi a lugha kamar yadda yace qalat rusuluhum ba sai ko mun fahimta ba ta'un ta zo bai ce qala rusuluhum ba to tughfar an hankalta ma muannas ne lafzi shi yasa an ka ce tughfar lakum khatayakum za a gafarta muku mun ji wannan da kyau to a nan yanzu sai zamanto da yughfar da tughfar wajen irabi khataya ba maf'ulun bihi bane na'ibul fa'il abinda na'ibul fa'il da kiran shi za a gafarta muku khataya kuma sai zaman to marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-alif min min zuhuriha at-ta'azzur nan kuma naghfir lakum khatayakum qira'ata jamhur maf'ulun bihi mansubu wa alamatu nasbihi al-alif al-muqaddara 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur yanzu mun ji wannan da kyau to yanzu sai alaka tsakanin kira'o'in kamar yadda in ka diba cikin dirasatun fi usul tafsir kamar yadda muka kawo lokacin da ya kawo ya kawo alaka tsakanin kira'o'i dirasatun fi usul tafsir taba'a ta darul umma ina fata an fahimce ni ya kawo ka'idodi waɗanda mun faɗe su can lokacin da za a yi tauji tsakanin qira'at waɗanda idan ɗalibin ilimi ya rike wannan kaga duk inda ya cimma wata qira'a sai shi duba shi gani menene alaka tsakaninta da wata qira'a ban sani ko muna fahimta ba a safha ta ɗari da sha bakwai ya kawo su alaƙa cikin da ya kawo wanda an yi su ne don saboda ka gane cikin ilmul qira'at ga yadda ilmul qira'at shi kanshi ake taujihi ko ko alaƙa shi ta fuskar ma'ana a gurguje yughfar qira'ata Abu Ja'far da Nafi' tughfar qira'ata Ibn Amir duka ba a kawo wanda zai gafarta ba amma qira'a ta jamhur naghfir ta bayyana wani ne zai gafara kina sai zato alaka tsakankanin su alaka ce ta bayyana wato abubuwa mujmal ne tughfar da yughfar shi ko almubinu naghfir wa zai gafartawa Allah zai gafartawa dama gafarar zunubai Allah ne ke yin ta wa man yaghfiru dhunuba illallah duk wanda ya ce zai gafarta maka zunubinka kamar yadda wato cikin addinin kiristanci yake da yadda waɗansu ke yaudarar jahilai su ce kawo kaza a cikin musulunci don a gafarta maka zunubanka ai ba wanda ya sai gafarta a'a kana ba malami kuɗi ne an gane ko sadaka ya yi maka addu'a Allah ya gafarta maka amma ba shi zai gafarta maka ba ko manzo ba a ce gafarta mutane ba cewa an kai neman musu gafara walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha kaga sun ka nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasulu Allah maf'ul bi an shahi shi manzo ya neman musu gafara wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah ba ce yaghfir lakum rasulullahi ba muna ganewa kenan sai zamanto akwai alaka ta almujmal wal mubin in mun dauka tsakanin wannan sai yughfar sai ka ce mabniyul lil majhuli ko ba ka nan bane to ghufar mabniyul lil majhuli to Allah majhuli a a Allah ba majhuli bane shi yasa wadan sun ka ce ba a ce mabniyul lil majhul tunda wani wurin yana kawo iskali wa khuliqal insanu da'ifa an halitta dan adam yana da rauni a kana ce mabniyul lil majhuli Allah majhuli da shi yasa ibnu uthaymin شيخ العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين ya ce abinda ake nufi wannan bai dace da shi mabniyul majhul ba a kira shi mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu ko ala ma lam yusammi fa'iluhu ay lam yusammi almutakallim fa'iluhu an gane ko ko mabniyun lil maf'ul haka suke fada amma wadan sun kace a kafin ma a sabakar da qur'ani larabawa suna magana da wannan kuma suna amfani da shi ne in ba a san wanda ya aikata ba ko ko lil khawfi minhu ko lil khawfi alayhi sai suka ce mabniyun lil majhul an gane ko almuhimmu dai tunda akwai shubuha kana iya tsere ma abinda akwai shubuha ko ko asalin shi mabniyun lil majhul na amma wa yakhruju an hadha li asbab kaga nan sai kai dogon larabci mun fahimci wannan da kyau e yawa yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wato wannan in muka duba kenan an yi taujihin waɗannan ƙira'at da za a gafarta musu sai dai in tabe in ka ji kalima ta gafara ta zo cikin ƙur'ani ba a danganta ta zuwa ga Allah ba to tana nufin yafiya irin ta ɗan adam qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyam Allah ka ce ga waɗanda sun kai imani su gafarta ma kafirai ba ana nufin suna gafarta musu kamar yadda Allah ke gafara a so kau da kai su yi musu yafiya saboda makka ne ba a ce ayyaki ba saboda in musulmi ana tunzura su sun ka ce ayyaki za a kware su za a karkashe su hikima ce ta Allah sai Allah bari sai da sun kai hijira sun ka kafa daula sai an ka ce ayyaki shi yasa a yanzu ba a ce babu jihadi sai dai a ce a'a jihadi ana buƙatar shurutuhu wa asbabuhu labudda an tatawafara shurut wa tantafi al-mawani sannan ai amma waɗanda suke cewa kawai hakan ga a ɗauki makamai babu wasu ka'idodi ka je kana kashe musulmai ba kana ƙara makafirai ƙarfi kaga wannan ba jihadi bane to dan haka kuma tun da zatin Allah ya bambanta zatin dan adam to irin wannan gafaran ma ba ɗaya bace dan kan wani ya fake da wannan aya ce to kai kajiya yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama Allah an kace su gafarta musu kenan mutun yana iya gafartawa wannan shubha watsatsa shubha ce ta banza da yuhita eh duk mai son shi haɗu da Allah da kyau bai ɗauka maka ne wannan hanya inda wanda ya ɗauki matsayin Allah ce shi na gafarta mutane kaga wannan ya ɗauki hanya mai hatsari kwarai da gaske an fahimci wannan da kyau kafin mu wuce aya ta gaba shine cewa wato cikin majallatu tadabbur a adadi na tara an gane ko wadda aka bugo majallatu tadabbur ta Saudiya ce hijira tana da shekara 1242 miladiya kuma 2020 an gane ko suna taujihun ilmul qira'at ne da albalaga ana istikhrajin qawaid na balaga karkashin qira'o'i na alqur'ani wanda wato shine Dr. Talal bin Ahmad bin Ali bin Muhammad استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية دراسة تطبيقية إن كساميتا كاغا لا هي لونا كما مجلة تتدبر kaga in ka rinka samun adadin ta duk inda sun kawo ta mas'ala sai ka samu pencil ka rubuta wuri kaza safha ta kaza cikin mujalla kaga ka huta ko kana tafsiri kana karatu da ka zo inda ka dauki ka samu mujallar su ko guda goma tun da wanga adadi na nawa ne na tara to in ka samu ko goma ka hada duk kai musu wanga aiki akwai waya ka bude wata safha baka samu wata fa'ida ba sai yace ka'ida ta uku da ya kawo don ka'idodin ya fitar yace kullu qira'atin dukkan kowace qira'a marji'uha makomatta ikhtilaful lahajati sabanin yare na larabci maganganu an gane ko lahja kenan famahma asura ada'uha inda qaumin duk yadda ta yi wuya wajen waɗansu mutane ada'u nan asalin ada'u shine ka kai abu an gane ko amma na ana nufin karatun ta yayi wuya domin wajen malaman ilmul qira'at an kace al'ada'u ana nufin karatu mahma asura ada'uha inda qaumin duk yadda karatun ta ko fadar ta ko furuci da ita yayi wuya a wajen waɗansu mutane falaisa lidhalika asarun ala fasahatiha wannan bai da tasiri akan a nuna ba fasaha bace an gane ko kalima don waɗansu ba su iya faɗatta ko tana da wuya gare su to wannan ba shi ke nuna fasihiya bace tunda shi larabcin yare ne nasu ya haɗa su gaba ɗaya don baka iya faɗar shi ba shi ke nuna cewa ba fasihiya bace saboda larabawa suna da bi yawwa sai ya ce li'anna a'sara ma yakunu ala qaumin domin abin da yake mafi wuya a wajen waɗansu mutane wa hum arabun fusaha kuma alhali su suna larabawa fusaha masu fasaha a khaffu ma yakunu ala ghairihim sai zaman to shine mafi sauki a wajen waɗansu wa hum mithluhum fasahatan su ba tamkar suke wajen fasaha wa balagatan da balaga wa ikhtilaful alsinati sabanin yarurruka halshi ana nufin yare kenan tun da harshe ne ake yare da shi min ayatillahi yana daga cikin ayoyin Allah fi khalqil insani wajen halittar dan adam cikin kowane yare sai ka ce akwai bambanci yanzu English akwai British English akwai American English British na ƙasar Birtaniya America kuma na America akwai saɓani ko haka in ka ce cikin Ingilat in suna maganganu za ka gane wannan ɗan yanki kaza ne wannan ɗan yanki kaza ne haka American za ka gane yanzu in suna turanci za su ce maka wannan ba turancin wannan garin bane haka yaren Hausa za ka iske wasu suna sawa fa wasu suna sawa fa da fa yare na Sokoto da yare na yankin Kano da waɗanda suke duk alaka da su an gane ku larabacin to shi ma haka yake eh yace to fatarqiqur ra'i a karanta ra'un asiririya an gane ko karanta ta a matsayin tana siririya wa taghlizul lami da kaurara lamun da kamba mata da kausa sata inda warshin a wajen warshi fi nahwi ghaira kaga shi warshi bai cewa غير تفخيم انت تيكا يا ترقيق انت فبدل الذين ظلموا بيتوا قولا غير الذي قيل لهم سيتي غير الذي to irin wannan an gane ko inda warshin fatarqiqur ra'i wato karanta ra'un asiririya wa taghlizul lami afwan da taghlizul lam akan ba malamun inda warshin a wajen warshin fi na hawi ghaira kaga warsh shi yana tarqiqin mi yana tarqiqur ra fa baddala alladhina zalamu qawlan ghaira alladhi qila lahum bai karanta ghaira alladhi qila lahum shi yasa ka'idodin ra'un da ake faɗa wajen tafhimin ra'un da tarqiqin ta in ana ilmul qira'at sai an tantance a wace qira'a ake zance ba sani ko muna fahimta ba da as-salata shi ko taglizul lam as-salata alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah salah bai karanta salah mun ji wannan da jawar ba ashalu inda qaumin shi yafi sauki a wajen waɗansu mutane na nufin larabawa kenan min at-tafkhimi daga tafkhimi an gane ko kenan tafkhimin ra ghayra alladhi والترقيق ده ترقيق اللام ويقيمون الصلاة فيهما أو جنسو mun gane wannan yace to wa qul mithla hadha ka faɗi irin wannan fil imalati game da imala an gane ko tunda warshi ba imala gare ba imala kubra imala sughra gare shi abin da yake nuhi kenan wat tashili da tashili wajen a anzartahum kago suna tashil a anzartahum wal idgham da idghami wani wuri sai ka iso ta qira'a an yi idghami wata kuma ai idghami ba musamman al idghamul kabir na Abu Amr ibn al Ala dan da ya kawo warshi misali na ya basuwa an gane ko kenan warshi na bada misali da shi a cikin wadancan kalmomi amma al idghamul kabir na Imam Susi ne misali ko ko wata qira'a tana da idghami wata qira'a ba ta da idghami wal izhar da izhari nan yana nufin izhar adamul idgham an gane ko kaga yanzu misali qira'ata susi tun da susi rawi ne na abu amur ibn al'ala an gane ko wajen ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شي هكا يجي kaga nan yayi yayi idgham idgham almutaharrikain sakkana almutaharrik alawwal thumma adkhalahu fi الثاني sauran kuma sun karanta dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin yace to wasa'ir abwabil usul da sauran abwabul usul nan usul ba usulul fiqh shi kan ba usulul qira'at da ba malaman qira'at galibi zaka sun yi usulul qira'at in ka dauki yanzu misali shatibiyya bayan ya cikin muqaddima sai da ya kawo usul yadda zai tafiyar da littafin shi sannan sai shiga cikin usulul qira'at su ne ake kira farsh in ka ji an ce farsh ba shahida ake nufi ba cikin ilmul qira'at a ka'idodi saboda kamar shimfiɗa ce wadda za ta kai ka gane ilmul qira'at in ka diba cikin durral mudi'a haka ibnul jazri yayi in ka diba cikin tayyibatun nashr haka ibnul jazri yayi in ka diba an-nashr fil qira'at al-ashr haka ya gabatar duk da shi an-nashr ba waƙe bane mun gane wannan da kyau ko yawwa to kenan qira'at da take da imala dan ta nuna maka wasu laraba imala tahi wajen su shi yasa ko yanzu zaka ji wasu laraba in suna magana sai ka ji suna imala wasittumiye miye baka sun ce sittumi'a to akwai wannan cikin larabawa kuma cikin qira'ata akwai shi wailul likulli humazatin lumaze har yanzu kuma cikin larabawa akwai masu yi da wannan mun gane wannan da kyau ko yawwa to kaga kakkaji wani abu baka san ka'idar shi ba baka san dalilin shi ba kana ɗalibin ilimi baka tambayi malamai ba ka zabura ka ce abin nan kuskure na wannan yana daga cikin abin da ke afka mu cikin matsaloli masu yawa a bar waɗanda sun ka cancanta su yi magana akan abu su yi in baka sani ba kakka ce kuskure na ka kamba bakinka sai in ka sani komi Allah ya ce walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to ulil amri a cikin wani ilimi su waɗanda sun ka karanta ilimi su ulil amri tunda ba ka magana a cikin ilimin da baka sani ko da yanzu ni misali zan karyatar da wani a cikin iliminsa sai in nassi ne ya bayyana karara gare ni ya nuna abin da ya faɗi haka nan bane to nassi kuma yana gaban ilimin shi ba haka ne da mu zuwa kawai yanzu misali dan batu ya faɗi magana mu ce ƙarya yake kawai babu da hujja a ba haka nan bane ba ce mu karyatar da turawa ba sai in mun tabbatar da abin ƙarya ne in ba haka ba abin sai zan ban kaura ban ƙaryata ban cewa magana wani ba haka nan bane sai na kawo mi dalilai qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin madalla to sai mu je aya ta gaba wadda take da alaka da ilmul qira'at da tawjihuha ta fuskar mi ta fuskar wato abin nan ma'ana da kuma ulum na lugha abin nan galibi muna hankalta mu abin da yake da alaka ne da balaga galibin sabani wanda yake na nutuk ne ba mu ci kai wanka wushi ba saboda bai da alaka da ilmin tafsiri ayar da zamu tashi akan ta aya ce wato ta saba'in da hudu a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala ce sun makasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun haka dai ko ba haka ba ibnu kathir al-makki al-qari al-muqri al-makki ba wancan ibnu kasir ba ad-dimashqi al-mufassir muna bambantawa saboda dalibin ilimi kashe kwashi abu da zahi shi ya karanta wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun sun kace bil ya'i al-musannatu at-tahtiyatu an gane ko in ka diba cikin ash-shamil fil qira'ati al-a'immat al-ashriqa wa ya an kace bil ya'i dai ka san bil ya'i al-musannatu daga musanna na mai digo biyu isnai ne al'adamba at-tahatiyatu wanda suna ƙasa shi yasa in kaji an ce al-fawqiyatu ta'un ake nufi at-tahataniyatu daga tahatana al-fawqaniyatu at-ta'ul fawqaniyatu za su cewa fawqa duka irin waɗannan abubuwa sai ka zo ka iske su in baka san ma'anar su an ka ce ni aka nuni da wannan sai ce kai shirmina ba shirmina ba ce baka sani ba ko ka tambayi wanda sun ka sani su maka bayani to wannan qira'a ta ibnu kasir da qira'a ta jamhur menene taujihin su an gane ko ta fuskar alkur'ani da kuma ta fuskar wato luga in mun ka dibi wato abin nan ƙira'a taujihul ƙira'at bil qur'an an gane ko a safha ta hamsin da bakwai sun ka ce ibn kasir ya karanta amma ya amaluna sauran sun karanta amma ta amaluna to dukkan ƙira'o'in guda biyu yanzu ana son sun wato ai taujihin su da alqur'ani sai an ka ce kowace daga cikinsu ana mata taujihi ƙira'a ta jamhur jamhur kenan banda ta ibnu kasir in an ce jamhur ba ana nufin kullum ba ibnu kasir shi kadai na a'a jamhur ana nufin adadin qurra in yafi yawa a wani bangare tunda qira'a goma ne mutawatira to duk inda shadda sun ka tahi su al jamhur duk inda hudu suke su abba jamhur ba to ba dole bane kullum wanda ka gani a ce maka cikin jamhur shi ba haka ake nufi ba a'a wani lokacin shi na iya banta ma'ana ne kaji an ce jamhur daga shidda zuwa abin da ya sama har ya kai tara mun gane wannan da kyau to nan jamhur kenan banda ibnu kasir shi kadai ne ake nufi da shi kadai ne abbai tare da su thumma qasat qulubukum min ba'di dalika sai an kace ta dace da an kace wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna an hankalta mu thumma qasat qulubukum ba a ce qulubuhum ba kum din nan damirul khitab ne da wanda yake na ana magana mun gane da kyau sai an kace amma ta'maluna kaga dai har yanzu damirul khitab yawwa sannan waɗansu daga cikin malamai sun ka ce ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna sun ka ce na farko abu ali al-farisi shi ya kawo wannan taujihi ya ce min babu taglibil khitabi alal ghaibi kamar shi abin da ya gani an rinjayar magana ta kai tsaye akan magana ta wanda babu shi nan ma'ana shi abin da ya hankalta ma ana iya cewa wallahu bi ghafilin amma ya amaluna amma da an ka zabe amma ta amaluna a wannan qira'a ta jamhur saboda yin magana kana nan da kai tafi ƙarfi bisa gaba kanan abu na biyu an gane ko sun ka ce ana iya ma a ce ba aini ba yadda za a ƙaddarawa kamar an ana son ai taujihinta sai a ce za a ƙaddara wani abu qul lahum ya ayyuhan nabiyyu mallahu bi ghafilin amma ta'maluna kamar an shahe qul lahum da tunda duk qur'ani an yi umarni da annabi isar da shi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik kuma dama cikin qur'ani cewa qul qul qul kenan zaka kana iya kaddara qul ta fuskar ma'ana ka ce qul lahum ayyuhan nabiyyu mallahu bi ghafilin amma ta'maluna mun gane wannan da kyau shi yasa al'amuran ba gaugawa bace ba kokari bane na ayi a'a ya abu yake ka kawo hujja kawai ake bukata to me yasa ya kawo wannan sai an ka to zuwa qira'a ta ibnu kathir shi ko ya karanta wa Allahu bi ghafilin amma ya'maluna biliya kenan bil ghaibati kenan ma ana magana ne da wanda baya nan ita ko sun kace ita ma an yi mata uhtujja laha bima qablaha aidan wa huwa qawluhu ta'ala wa ma kadu yaf'aluna kaga can Allah ce fa zabahuha su din dai bani Isra'ila su ake magana kansu wa ma kadu bai ce fa zabahtumuha ba wa ma kittum taf'aluna sai ce fa zabahuha sun yanka ta su wa ma kadu yaf'aluna ba su kusa su aikata ba Allah yana gyara don sun ce inna insha Allah to shi yasa an ka ce wa Allahu bi ghafilin amma ya'maluna sun mutanen aka baka labari Allah bai kasance mai gafala da abin da suke aikatawa mun ji wannan da kyau sun ka ce kuma wa kaza bima ba'daha wanga na, na fazabahuha as-siyaqu almi as-sabiq to sai kuma an ka ƙara da as-siyaq allahiq sai an ka ce inda Allah ya ce wa qad kana fariqun minhum sai an ka ce afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ba ce wa qad kana fariqun minkum ba ku ahlul kitabi kaga sai an kai amfani da siyaki kaga ashe kowace qira'a tana da abin da ya dace da ita mun gane wannan da kyau wanga tauje nan ya zo ne game da wato an gane ko sannan shi yawwa kenan in mun ka hankalta ma kowace daga cikinsu wa mallahu bi ghafilin amma ya amaluna in mun ka ɗauki ƙira'a ta ibnu kathir mun ka ɗauki ƙasar ƙulubukum shi kaɗai to sai mu ce amma ya amaluna ga ƙira'a ta ibnu kathir an yi iltifati mun gane ko tunda qasat qulubukum in an ce amma ta amalu babu iltifati iltifati ba irin wanga waiwaya ba da ake zance ta larabci a'a iltifati shine kamar uslubi ne na balaga ana magana da abin da yake nan sai ayi magana da wanda baya nan cikin tafsirin da muka gabatar cikin wannan wata na Ramadan mai albarka mun yi bayanin iltifati imamu suyuti ya yi bayani kansa sai da muka kawo nau'ukansa daban-daban daban-daban ko ba haka nan bane to mai so in yi serious nasu sai ya koma can tafsirin mu kuma cikin abin nan ne ko cikin suratul ina ganin suratul yunus nan ne an ka kawo karshen aya huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyiba yawwa mun gane ko to me yasa Allah subhanahu wa ta'ala kira ta ibn kasir ya ce amma ya amalu bayan ya ce sun makasat qulubukum sai ce wallahu bi ghafilin amma ya amaluna an fara magana da su sai an ka koma ana magana da muminai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muminai ban sani ba mi yassa sai sun ka ce abin da yassa an kai wannan a cikin qala'idul fikr fi tawjih al qira'at al ashr a safha ta 18 tun daga ta 17 zuwa ta 18 sun ka ce wa quri'a bil ya'i an yi kira'a da ya'un kina kira'a ta ibnu kasir galibi su suka yi nasba ba ala litifati an kai juyi kenan an ka waiwaya wal khuruji min al khitab ila al ghaiba an ka fita daga khitab qulubukum an ka koma ila al ghaiba amma ya amaluna ba a ce amma ta amaluna ba a kira'a ta ibnu kasir kenan i'radan an bani isra'ila sai an ka kauda kai daga bani isra'ila al mukhatabin waɗanda ake magana da su bi qawlihi thumma qasat qulubukum domin da suna Allah yake magana wa ibra an gane ko wa ibrazuhum don a bayyana su fi surati malla yuqbilu alaihim bil khitabi ko malla yuqbalu alaihim bil khitabi ga wanda kamar ba a fuskance shi da magana ba waja'aluhum kal ghaibin sai an ka dauke su kamar babu sunan fa qati'a anhum fa qata'a anhum muwajahatahu lahum bil khitabi an gane ko kenan man la yaqbalu alaihim bil khitabi wanda Allah bai fuskance shi da magana ba kaman ba babu sunan waja'alahum yasnya su kal ghaibina fa qata anhum muwajahatahu lahum bil khitabi sai Allah ya yanke maganar da yake yi da su kai tsaye li kasrati mukhalafatihim lahu saboda sun cika yawan saba ma Allah umurnin Allah wali isqatihim an darajati al i'tibar dan ai kasa kasa da su a maida su kamar tamkar wanda baya nan ba su da wata kima bahaushe ce in ni rena kasuwa komi yawwa yawwa ko dan dan mi yawwa ko dan tanka ko kamshi kai alar makajo ta sabuwa wata kuma sun kace ko kosanta ba ni ci duk dai akwai wannan magana shi yasa wasu mutane suna ganin sun iya cin mutunci sai su ga an kyale su sai su aza wata gwanin taka a'a kima ce baka da an ce mutanabbi wani mutum mutanabbi kun san ya shahara ba farisi ne amma wajen shi'ar na larabci ana kafa hujja da shi kwarai cikin adab da balaga to shine wani sai ya yi mishi abayat to waɗansu dama suna amfanuwa da waɗanda suka shahara su soke su don su yi suna ko ko suna son in sun soke su su yi musu raddi sai su shahara sai mutalabbi ya ce cikin adab na hawan ga to balatara cikin addini sai ya ce shi'iri fi kala ya jiri shi'iri waƙe na fi ka game da kai la ya jiri bai tahiya bai da amfani ya ce idan fakkartu fika an gane ko idan ni tunani game da yadda kace kai mutum na maghmur ma'ana ba a san ka ba shi ne maghmur da larabci kama abin da ya nutse na idan fakkartu fika ce ashfaqtu ala shi'ri in ni dibi irin ka mutum na wanda baka iya ba baka sani ba ba wanda ya san ka to kenan in tsara maka waƙe in bata lokaci na sai in tausaya ma waƙe na muna ganewa shi yasa kaskantattun mutane marasa kumiya sun iya cin mutuncin mutane sun iya sukan mutane sun iya musu komi to kada ka bata lokacinka game da su idan ka ce za ka yi haka nan na farko za su kautar da kai daga hanyarka kuma za su yi suna saboda ka yi musu raddi shi da ma jiran ɗaya kai ka yi mai raddi don saboda shi ba a san shi ba a ce haddawa ne ya yi masa raddi ba wasu abubuwa ba ne sabi a duniya hanyoyin neman shahara khalif tu'raf ka saba don a sanka wani mutum ya tayi aikin haji ya ce a kai shirijiyar zanzam sai an kai shirijiyar zanzam hankalin mutane ya dauka kawai sai fara hitsari cikin zanzam an ka zaburo an ka ture shi to duk aikin hajjin nan sai an ka taba da labarin kai jama'a abin mamaki wani ya yi tsari cikin rijiyar zanzam sai ce to shi ya ji daɗi ana ba da labarin wani mutum shi kuma imamu zahabi a cikin siru alamin nubala an gane ko ake ba da labarin wani mallami kamar wani mutum na da ya ji labarin littafin siru alamin nubala na imamu zahabi sai to kasan imamu zahabi nan cikin naqdur rijal ne yadda ake gane waɗanda sun ka cancanci a karɓi ruwayo su ta hadisi da ba a cancanta ba littafai ne masu yawa da an kai an gane ko sai wannan ya ce shin wai imamu zahabi ya ambace shi cikin littafin sai an ka ce a'a bai sa ka cikin almajruhina ba waɗanda an ka yi suka zuwa gare su ma'ana ba a karɓar riwayar su kuma bai sa ka cikin ba as-siqatu ba waɗanda an yarda da su kaga lamari ya ɓaci aran ba ya ce ni dai inda dai koda cikin majurushi ne ya sani dai in shahara inda dai koda cikin masu raunin nan ya dan soke shi dai a ce dai imamu zahabi ya soke shi kaga ya shahara a duniya shi yasa neman shahara ga mai mulki ko mai kuɗi balantana mai ilimi na addini akwai hatsari wannan shi ke sawar mutum sai ya saki hanya ya daina ma Allah aiki ya kuma yana ma kanshi aiki da garinsu da yankinsu da kabilarsa da ƙungiyarsu an gane ko to wannan hatsari ne kwarai da gaske kakka nemi shahara Allah shi yake shaharar da kai in yaso tarewa sai bayan sai bayan ka mutu ma Allah zai shaharar da kai uwa annabi uwar Maryam da ta yi ma Allah alƙawali shekaru aru aru tun zamanin annabi kafin haihuwa annabi Isa ko amma da Allah ya so ta shahara sai kawo kissa ta cikin alƙur'ani التي إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرمة kaga cin ashha mafi giman littafi Allah kawo labarin ta amma ba cewa sai ba Allah in na faɗi wannan magana fa to sai ka sani cikin littafin ka bata ma san abin da za a yi ba dan sa kana ta wahala kan neman shahara sai ka sai duk ka bata aikin ka Allah kai mu tsari mun gane ko yawwa ala ramma Allahumma amin to kenan iltifati ne saboda shi iltifatin nan ka ji bani isra'ilu su cancanci ma Allah ya yi muwajaha da su da magana fa qata'a anhum muwajahatahu lahum qata'a anhum muwajahatahu lahum bil khitab subhanallah Allah kai mun tsari to kafin mu je aya ta gaba za mu koma cikin littafin wannan littafi na abin nan majalla majallatu tadabbur wadda muna faɗa a adadin ta na tara ne an kai wannan istikhrajul qawaid al balaghiyya in ka diba wato majallatu tadabbur a safha ta 41 alramma yawwa safha ta 41 da sun ka kawo wannan aya ka'idar da sun ka hiddo qawa'idu ilmul ma'ani nan ya shigo cikin ilmul ma'ani ne dan ka'idodi ne ya fitar yace idza kanatil balaghatu idan ita balaga ta kasance hiya mutabaqatul kalami dacewar magana shine mutabaqa li muqtadal maqam ko li muqtadal hal wasu ke cewa da halin da ake ciki an gane ko to fa kadhalika haka ne tarku ma yaqtadihu al maqam balagatan ahyana kabar abinda bai dace ka ambata ba shi ma balaga na ما كل معلوم يقال وما كل مجهول ينكر ba duk abin da an ka sani bane aka faɗi sai an zabi lokacin da kamata a faɗe shi don wata magana in ka faɗi ta wani lokaci kai banna sannan wa ma kullu majhulin yunkar ba duk abin da baka sani bane zaka cewa ƙarya ne don baka kewaye sani da komai ba amma sai ce ahyanan wani lokaci wa yusamma aidan wa yusamma arakin shi al-khuruj am muqtada adh-dhahir abu ya hita daga zahirin shi wanda babi ne kwarai da gaske alkhuruj an muqtada zahir yana shiga cikin babi masu yawa an gane ko ya zaman to asalin ma'ana abu ne ba ita ake nufi ba shine wasu kira majaz wasu kuma suna kiran shi uslubun min asalibil lughati al-arabiyya yace to wa min suwar al-khuruj an muqtada zahir yana daga cikin surori na uukka kinan ki nufi na hita daga zahiri al-iltifatu mun jiya da kyau al-iltifat an gane ko shi ne ka juyar da magana wa huwa anwa'un yace anwa'un ne minha al-iltifatu min al-khitab ila al-ghaiba ka tashi daga khitab da wanda ake magana da shi ilal ghaibati zuwa ghaiba kuma ana iya tashi daga ghaiba a koma zuwa gami ana iya tashi da khitab zuwa ghaiba kuma daga ghaiba zuwa mi zuwa khitab sun ka ce kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ce sun maqsat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun sun ka ce quri'a kaga quri'a siga ce ta tamridi amma mun ce ibnu kathir ne ya karanta mun yi azukin qira'a amma ya amalu da bil ghaiba iltifatan wa hadha khurujun wanga khuruji ne kina an fita amma ya tsadihi siyaq daga abin da siyaqi ya ya hukumta wa huwa darbun min al balaghati rafi' to kenan shi iltifati sun kace khurujun amma yaqdihu siyaq wa huwa darbun min al balagha ya an ce darbun ba ana nuhin bugu ba nau'i wani lokacin darb da larabci ana nufin nau'i min albalaga na balaga rafi'un wanda yake madaukaki na wa huwa fi kitabillahi ta'ala kathir cikin littafin Allah yana da yawa kaga kawai sun baka ka'ida sun ci maka shina da yawa kiran zaka rinka samu shi mun gane wannan ko kenan wannan qira'a ta ibnu kathir amma ya'maluna akwai ni akwai ghaiba cikin ta aya ta 74 a cikin suratul baqara to daga nan kuma sai ƙara ba da wani misali na al-khuruj an muqtadahu zahir ina fata an fahimce ni wanda cikin suratu hud ne ya kawo shi kinan zamu bar shi sai in mun je can mu ga wanga shi ko nau'i na al-khuruj an muqtada al-zahir ban sani ko mun fahimta ba yawa ayar da zamu tashi akan ta ta gaba kafin mu je akan wannan ayar shine wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya an gane ko imamu abu ja'far yana karantawa illa amaniya an gane ko in zai tsasa ce illa amani su ko sauran da suka sai ce illa amani domin in a tsaya kan mushaddad sai an yi shadda ina fata an fahimci yawwa to don haka a fa'il kenan shine jam'in shi amani a fa'il an gane ko? yan an diba cikin ilmus sarf yan an ce amani sai zama to a fa'il to amma yan karanta amani a ƙira'ata abu ja'far kama an shafe ɗaya daga ciki kama an ce a fa'il ban sani ko mun fahimta ba to don haka wannan ikhtilafin lugati ne waɗansu larabawa mufrad ba a cewa umniya umniya ake cewa to amma akwai daga cewa umniya amani umniya amani shine al'asul to sai dai larabci yare ne wanda shina mi shina maili zuwa ga takhfif kenan wannan qur'ani duka ya hada waɗannan yarurruka guda biyu mun ji wannan da kyau ko to ayar da zamu je akan ta ta gaba aya ce ta 83 akwai lafazi biyu da zamu yi bayani kansu insha Allah ta'ala to lafaz wato inda Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ko لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون تنوى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله كما هكذا بني تو لا تعبدون إلا الله وتقراءة ابن كثير ده قراءة المكي ده قراءة حمزة alkufi da ƙira'ata alkisa'i alkufi la ya abuduna sun ka karanta cikin alkamil fi ƙira'ata ya mutul ashirin kawamil sun ka ce biliya'i kenan da ya'un almusannatu wadda adda ɗigo biyu a tahtiya na ƙasa alal ghaibati akan ghaiba mun ji wannan to yanzu ita wannan ƙira'a ɗin ya za mu taujihinta idan muka duba a cikin littafin qala'idul fikr fi tawjihil qira'atil ashr sun kawo ƙuri'a ba su yi azukin ƙira'a ba dama mun faɗa bitta'i an gane ko kina ya an ka karanta bitta'i la ta'buduna sun ka ce ala liltifati domin an ce akhadna mithaqa bani isra'ila an gane ko ala liltifati wa hikmatuhu al iqbalu alaihim bil khitabi an gane ko sun ka ce an juyo ne ana magana da su dalilin da sa sun ka ce akwai iltifati domin an ce mun riƙi alƙawali da bani isra'ila ta gana ana magana ne da wanda babu shi nan inda an ce wa iz akhazna mithaqakum shine ana magana da su kai tsaye to sai an ka ce la wato mai akhazna mithaqa bani isra'ila kamar ana magana ne da wanda babu shi nan sai an ka ce la ta'buduna sun ka ce to al iltifati wa hikmatuhu to shi ko hikimarsa ka gana ana so a bayyana hikimarsa sai an ka ce al iqbalu alaihim bil khitabi an fuskance su da magana li yakuna adda lil qabul don ya zamanto shi ne mafi jansu kenan mafi kiransu su karɓa wa raba lilimtisali kuma shi an mafi kusa gare su yasa su yi su zartar da abin da Allah ya umarce su da shi lima da alaihim min almithaq domin abin da wato Allah ya rika da gare su na alƙawari sun kace kuma wali yunasiba siyaqa ma ba'dahu dan ya dace da abin da zai zo bayansa an gane ko fi qaulihi ta'ala wa qulu lin nasi husna ka gani wa qulu nan kamar ana magana da su kai tsaye kina sai zamanto an hankalta mu siyaq as-sabiq da ni da Allah haq tunda shi wa qulu lahiq ne wa qulu ba a ce wa akhadna mithaqahum an yaqulu ba tunda la ta'buduna an kace ta'budu ana magana ne da wanda annan kenan an fahimta yawwa wa quri'a biya al-ghaiba kina an karanta la ya'buduna wanda banda ibnu kafir da hamza da kisa'i sauran sun karanta la ya'budu ita khadna mithaqa bani isra'ila an gane ko la ya'buduna la ya'buduna ita ce qira'a ta ibnu kafir da hamza da kisa'i sauran kuma sun karanta la ta'buduna bitta'i kenan qira'a ta la ya'buduna an gane ko ita ce bil ghaiba ban sani ko mun fahimta ba yawwa bil ghaiba to ita ko ƙira'a bitta ita jamhur ita ce alal lisifat domin an juya ana magana ne da wanda babu shi ne sai an ka dawo ana magana da yake nan domin an ce wa minhum ummiyuna kaga waɗanda ake magana da su babu sanan an gane ko sannan aka ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna ba ce la ya'buduna ba qira'a kuma ta ta ibnu kathir da hamza da kisa'i sai an kai wato abin nan an kai khitabul ghaiba kina ana ana magana ne akan abin da yake shi yasa sun ka ce nan wa bil ghaibati لأن بني إس... لأن لفظ بني إسرائيل غيبة في سياق الآية an ka ce misaka bani isra'ila ghaiba ne mun riƙe mutanen bani isra'ila an gane ko yawwa amma da an ka ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna kaga isra'ila kamar kamar waɗanda ake magana da su babu sunan lafzina fi siyaq al-ghaiba sunan an ka ce la ta'buduna ban sani ko mun fahimta ba kenan qira'a ta jamhur ce akwai iltifati a cikin ta ita da ta'un qira'a ta kuma ya'un ta ibnu kathir da hamza da kisa'i la ya'buduna babu iltifati tunda wanda ake magana babu shi nan kuma an ka cigaba da uslubul khitab akan wannan ban sani ko mun fahimta ba adalla to wannan shine abin da sun ka kawo cikin qala'id al fikr to idan muka duba kenan kaga akwai iltifati cikin nau'i na abin nan cikin cikin qira'at cikin da sun ka zo to in mun ka zo cikin littafin tawjihul qira'at al ashr bil qur'an a safha ta hamsin da takwas zuwa hamsin da tara sun ka ce ibn kathir da hamza da kisa'i sun karanta la ya abuduna bil ghaibi shi da suke bil ghaiba dai su ko sauran sun karanta la ta abuduna sun ka ce to inda a taujihin su da qur'ani sun ka ce qira'atu la ta abuduna bil khitabi an yi mata taujihi wujjahat qira'atu ta abuduna bil khitabi bis siyaqi فقد جاء في أثناء حكاية الله تعالى لما خاطب به بني إسرائيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة كان دو أمريني وأن كيت إنا أكي بادش كنا يا داتي لسياك أبين دا الله يبغانا بني إسرائيل أنغاني كو جاء وتو تعبدون بالخطاب وجهت قراءة تعبدون بالخطاب كنا قراءة تزود بالخطاب تعبدون أن يتوجيه أنت بالسياق كنا وجهت بالسياق فقد جاءت في أثناء حكاية الله تعالى لما خاطر به بني إسرائيل تاغو cikin siyakin abin da Allah ya magana da bani Isra'ila kama wujjihat bin nadhir kamar yadda an ka yi taujihinta da tamka irinta qad waqa'a hadha at-ta'bir irin wannan ta'biri uslubi na zance ya zo muttafiqan ala al-khitab fihi wanda kuma an yi ittifaki akan al-khitab fihi qawlihi ta'ala wa id akhadna wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikma ko lima atainakum ko ba haka bane to kaga dukkan qurra nan sun yi ittifaki wajen kum din nan an gane ko yawwa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum ko ataina lima atainakum an gane ko to dukkan shi da mi an kai da khitab an kai ba a ce atainahum ba kaga wannan uslubin duk da yake can barbari Isra'ila yake magana nan ko da annabawa amma dai uslubul khitab shine ya biyo baya kaga an ta samu annazir kuma ta samu siyaqi wanda yazo ina fata an fahimce ni to sannan kuma akwai abu ali farisi ya ce ana kafa mu hujjar ƙira'a bil ghaibi ƙira'a ta ghaib ma'ana inda an ka ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ya'buduna to shi ko yayi taujihin ta yace ana cewa qul lil ladina kaf Allah ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf an gane ko ka jiba cikin al-hujja na abi ali al-farisi muna ganewa ko wa idza akhadna mitha wa tuqul lil ladina kafaru kaga ma kafirai in yantahu in sun kame yughfar lahum ka gani ko sai an ka ce yughfar lahum za a gafarta musu kuma waɗanda ake magana da su babu sunan don an ce qul ka gaya musu lil ladina kafaru kaga babu sunan an gane ko in yantahu yughfar lahum ma qad salaf a gani in yantahu ba a ce in tantahu ba yughfar lakum ma qad salaf ana ganewa ana magana da wanda baya nan kuma abinda an ka juyar na umarni ko hani ya zama to kuma baya nan ban sani ko mun fahimta ba ko na sakon da ake son a isar mishi na sharadi ko abin da ya kama da haka mun gane wannan da kyau ko yawwa to sai mu dawo zuwa ga wato abin da na karshe da zamu dauka wajen da Allah ya ce وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون قراءة حمزة دا كسائي دا خلف دا يعقوب سنكرنتا وقولوا للناس حسنا حسنا an gane ko to ya an ce hasanun yana matsayin sifa mushabbiha an gane ko domin hasuna yahsun sai a ce hasanan an gane ko alhassanu shi ne abu mai kyau alhassanatu in ya zama to mu'annas to asalin hassanu ba suna ba ne sifa ce amma in ya zama to daga sai a samu mutum suna alhassan mun gane wannan ko duk abin da mai kyau ja a bi kalamin hasanin ba sani ko mun fahimta ba ko takallama bi kalamin hasanin wa jamil to shi dai hasanan haka sun ka karanta waɗannan ƙurra su ko sauran sun karanta wa ƙululin nasi husnan to ya za mu taujihin waɗannan ƙira'a cikin in muka duba a cikin littafin qala'idul fikr fi taujihil qira'atil ashir da sun ka kawo sun ka ce jamhur su galibi ba su isnadin qira'a sai sun faɗi ko wane ne da wane ne don littafin galibi an yi shi ne ga waɗanda musu ma abuta ilmul qira'at ne kenan su sun san abin da ake nufi sun ka ce to waɗanda sun ka karanta bi dhammil ha'i sun dangata shi zuwa ga jamhuru haka dhammil ha wa iskanu sin fa zahiruhu annahu masdar kidan matsayin shi masdar ne al wato husnan wa annahu kana fil asli qawlan husnan kidan ku faɗi magana husnan to shi husna ai masdar ne shi ko masdar ba ba zance bane sai sun kace to imma ala hasfi mudaf kidan sai a shahi mudaf wato qulu lin nas qawlan za hasan za husnin za husnin tunda shi husnin masdar ne ko hada mutane magana magana da suke ma'abuciya kyau wa imma ala alwasf bil masdari a'a ko ko saboda an yi wasfu da masdar li ifrat husnihi saboda abin kyawun shi ya kai kyawu sai an kama shi kamar shine kyawun ba sai kuma ba in nace ja a rajulun adlun mutum ya zo adalci ai zu adalin ne kamar saboda tsananin adalcin shi kace kamar duk jikin shi ma gaba ɗaya adalci shine wato alal wasfi bil masdar li ifrati husnihi tunda da husnihi saboda tsananin ya kai matuka wajen kyawu wa qila aidan sifatun wadansu malamai suka ce a'a shi husn sifa ne li anna aslahu masdarun kal hulwu wal murru an gane ko asalin shi masdar ne kamar yadda ake cewa hulwun kaga hulwun masdar ne murrun abu mai tsaci hulwun mai daɗi ko ko mai zaki sai waɗansu malamai sun ce to kenan fa yakunu alhasanu wal husnu lughataini kenan wasu daga cikin malaman larabci suna ganin da alhusnu da alhasanu dukan su sifa ne saboda shi kanshi husn masdar ne amma daga baya wasu laraba sun maida shi sifa shani a matsayin masdar bai hana amfani da shi a matsayin masdar amma kuma su laraba sun dauke shi matsayin sifa har ya zan sifa ya yayi sai sun kace kinan da qira'at wa qulu lin nasi husnan da wa qulu lin nasi hasanan duk abu guda ne ina fata an fahimci amma waɗansu daga cikin malamai da suke taujihi wato sun kace kamar al'arabu an gane ko da al'urbu al'arabu ai laraba ake nufi al'urbu ai laraba ake nufi al-hasan al-husn sun kace kamar haka nan ne wasu sun kace a'a shi hasanan intasaba maf'ulun maf'ulan mutlaq min al-ma'na li'anna al-ma'na wal yahsun qawlukum an gane ko husnan sun ka ce an shahi mishi fi'ili kenan ta fuskar ma'ana ce an kai mishi nasba ba sifa bane asalin shi yayi nasba ne akan ma'ana kenan wal wato wal yahsun qawlukum husnan kenan magana ku ta kyautatu kyautatuwa kaji yadda waɗansu sun kai taujihin wato wannan qira'a to sannan an karanta bi fathi sin wal ha kenan wa qulu lin nasi hasanan qira'ata wato hamza da kisa'i da khalaf da yaqub sun kace sifatul li masdarin mahdhuf to nan sifa ne tunda shi hasan bai zama masdar ko ta wuce huska wancan nan an kace ya ta yana iya zaman tuwa dama asalin shi masdar ne wasu laraba sun yi amfani da shi a matsayin kuma sifa ya kuma kamar al-hul wal mur wa taqdir wa qulu lin nas qawlan hasana ku gaya ma mutane magana wadda take kyakkyawa to kaji yadda an kai taujihin wannan ƙira'a idan muka dawo cikin littafin taujihul ƙira'at al'ashir bil ƙur'an min khilali kutubi taujih ta'silan wa jam'an ina fata an fahimce ni su kuma sun zo kan wannan ƙira'a sun kace wa qulu lin nasi husnan a safhata 59 kenan sun kawo imamu hamza da kisa'i da yaqub da khalaf sun karanta hasanan bi fathi al-ha'i was sin sun kace kuma wa qara al-baquna kina wadanda ba a kawo ba sai sauran cikin sauran qurra bi dhammil ha'i wa iskani sin husnan sun ka ce uhtujja lil qira'atayn bin nadhir ko wace qira'a an hankalta mata da tamkarta amma qira'atul fathi ita qira'a ta fatha fa innahu qad hudifa minha al mawsuf an shafe abinda an kai masu sifa li dilalatil wasfi alaihi saboda sifa tana bayyana shi domin da an kawo sifa an san dai akwai abinda adda ita sai dai an shafe shi ne wa taqdir wa qulu lin nasi qawlan hasanan wa nadhiruhu wa ja'ala fiha rawasiya ay jibalan rawasiya Allah ya sanya kafaffu shi ne rawasiya daga rasayar su ne abu ya tabbata to ya ce abu ya tabbata ko ana bukata a san shi ai Allah ya sanya duwatsu tabbatattu sun kare kasa wa amma qira'atu dhammi in an karoki qira'a ta dhamma fa nadiru qawlihi illa man zalama thumma baddala husnan an gane ko wa huwa mujma'un ala qira'ati bi dhammi kin ga thumma baddala husnan kaga nan duk qurra sun yi karanta shi da husnan bus karanta shi baddala hasanan ba kina sai zamanto nan husnan ko ya zamanto sifa ne ko kuma ya zamanto wato masdar ne an kai amfani da shi a matsayin wurin sifa an gane ko yawwa ko ka kaddara mai za husnin ko ko ju'ila husnan mubalaghatan mun ji wannan da kyau to kaji ko wace qira'a tana da tamkarta game da abin da yake tabbatar da ita yanzu a mu ta ƙarshe game da wajen taujihin wa ƙululin nasi husnan cikin majalatul tadabbur a safha ta hamsin da bakwai an gane ko zuwa safha ta hamsin da tara sun kayar da ake taujihin wannan ƙira'a abin nan to sai suka zo wajen wannan ƙa'ida a safha ta hamsin da bakwai zuwa ta hamsin da tara sun ka ce almajazul lugawi ya an ce almajazul lugawi majazi na luga an gane ko duk da ke sun kira shi a kira shi uslub huwa isti'malul kalima ayi amfani da kalima fi ghairi ma wudi'at lahu ba asalin abin da an ka dora ta akan shi ba kenan sai mutu an yi qat'u kamar an ketare iyaka jazal makana ay ya ketara shi qat'ahu kamar ka wuce asalin yadda an ka azama kalmar ka ba ta wata ma'ana wadda ba ita ba wa yanqasimu ila qismaini malamai sun kasa shi zuwa gida biyu malaman balaga kenan majazun mufrad ana kiran shi majazun mufrad mursal an gane ko akwai majazun mufrad ya an ce mufrad daya mursal wanda an sake shi wa majazun mufrad bil isti'ara akwai majazi mufrad na isti'ara an gane ko kenan majazun mufrad mursal akwai majazun mufrad bibi bil isti'ara sun ka ce ammal majazu shi majazi al-mufrad wanda an makaɗaici al-mursalu wanda an ka sake shi fahuwa lafzun shi lafazi ne ustu'mila fi ghairi ma'anahu wanda an kai amfani da shi ba cikin ma'anarsa ba al-asli ta asali limulahadati alaqatin mursala an hankalta ma alaka mursala wanda an ka sake ta ai mutlaqa ghairu muqayyada bil mushabaha shine abin da ake nufi alaka ce mutlaka an an sake ta ba a kayyade ta ba cewa sai ya zama to mushabaha don ya zama to mushabaha kenan dole sai zancen tashbihi da isti'ara ya shigo ma qarinatin tare da qarina alama kenan dalatin wadda take nuna ala adami iradatul ma'na al-asli ba ma'na al-asli ake nufi ba cikin lafazin sun ka ce wa min shawahidi hadan nau yana daga cikin shaida irin wannan nau'i fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah wa qulu lin-nasi husnan quri'at husnan an gane ko bi dhammin fasukunin wal lafzul majazu fil aya lafazi kenan wanda an kai majazi husnan والاستعمال الحقيقي استعمالنا حقيقي وقولوا للناس أي كلام يكون مؤداه الحسن kenan ku gaya ma mutane magana wadda mu'addahu abinda take kai zuwa gare shi shine mu'addahu daga addayu addini ya kai abu to mu'addahu ko ko abinda ya kumsa alhusnu kyawu domin shi alhusnu masdar ne sun ka ce walƙarinatu lugawiyatun ƙarina kuma ta lugaci idil husnu mastar domin shi husnu mastar ne wal aslu fil mastar Allah yusuf bihi shi ko asalin mastar ba a sifa da shi wala yukhbaru an gane ko wala yukhbaru bihi kuma ba a bada labari da shi ba a bada labari da shi domin baka cewa muhammadun as-sujudu kaga ba ibadu labari da mastar wal alaqatul luzumiyya wal alaqa alaqar da akwai tsakankanin su al-luzumiyya sun lazimci juna al-luzumiyya al-rama sun lazimci juna ba su taya sai tare ai innal husna shi abu shi kyakkyawa min lawazim hubbil khair lin nas yana daga cikin lazimin abinda yalla da mace son alkhairi ga mutane duk abin an ce mai kyau na to yana nuna ana son mutane da alkhairi in kaga mutum na maka kallo mai kyau alarma yana nuna mi in yana gaba magana mai kyau in yana nunin ka nuni mai kyau ka gani in ya zabi abinci mai kyau ya baka sutura fa to kishiyar haka fa haka ka gani idan mutum ya hoda ba kalma mai kyau kai hatta ba kalma ba idan mutum ya ga maka magana da uslubi ma mai kyau yana nuna kauna mun gane ko yawwa to sai sun ka kawo kuma akwai almajazul mufrad bil isti'ara akwai majazi na mufrad wanda yake na isti'ara ne fa huwa lafzun mufrad shi lafazi guda ne ustumila fi ghairi ma'anahu al-asli an yi amfani da shi ba cikin ma'anar shi ta asli ba amma li mulahazati alaqati mushabaha an hankalta ma kamanceceniya da wani abu ma qaridatin dalla tare da alama wadda take nuna ala adami iradatil ma'ana al-asli ba ma'anar asali ake nufi ba ina fata an fahimce ni sun ka ce wa min shawahid hadhihi alqa'ida fi kitabillahi ita ko shawahid kenan dalilai na amfani da wannan ka'ida a cikin littafin Allah الآية القرآنية التالية وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أتكين سورة آه، صاد آية قوم شابير كما هكذا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أنكرن تاتا دفواق كما أنكرن تاتا دفواق أتكين سورة واتو صاد كينا to idan muka duba wajen tahqiqin qira'akin ma laha min fawaq imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf sun karanta ma laha min fuwaq sauran kuma sun karanta ma laha min fawaq to sai malamai sun kace dan ya kawo quri'a fawaq bil fathi fuwaq bi dhammiha mun haɗi ko waɗansu suwa sun ka karanta ya ce an malfawaƙu bil fathi ita kalma ta fawaƙu fa bi ma'anar ifaƙa shi ne wato ifaƙa wal istiraha hutu ko tashi daga bacci min alfi'ili afaƙa ko kal jawabi bi ma'anar ijaba kamar an ka ce jawab ana rufin al ijaba amsa min alfi'ili ajaba ko ba kadan bane yace to qala mu'arrijus sadusi والفراء وسمى لمينا ومن المفسرين ابن دريد والسدي kenan daga cikin malaman lugha an samu mu'arrij sadusi da shi da imam al-farra sun ka kawo wannan cewa abinda ake nufi da al-fawaq al-ifaqa wa amma al-fuwaq bid-dammi ita ko qira'ata al-fuwaq bid-dammi fa ma'ana zaman tana nufin lokaci allazi baina halabatai halibin naqati wanda a tsakanin mai tatsa tatsa in ya jaye tat ya zubo in kana kallo to sakin da zai yi kafin kuma ya sake tatsuwa to shi aswaqa az-zamanu alladhi baina halabatai halabatai muannas ne musanna ne an shahi nunun halabataini na sai an ce halabatai halibin naqati wa radai radi'iha ko ko radai radi'iha tsotsan nonon mai tsotsan dabba wato raƙuma kenan misali ɗan raƙumi in yana sha zaga ya kama mama ya ja to kahin ya haɗin nan ya sake ja shi wannan lokaci ake kira kuwaƙo ya ce to wa'ala ƙira'ati dommi in hankalta ma ƙira'ata domba ya kunu fil ayati majazun mufrat ba ƙira'a ta fatha ba tunda ita ƙira'a ta fatha suna ne tana nufin wato hutu ko kuma tashi falkawa amma ita ko ƙira'a ta fuwaq tana nuna lokaci ya ce to wannan ƙira'a ta dom fuwaq ƙira'a ce ta hamza da kisa'i da kuma wato khalaf ko ba karan bane to ya ce tana nufin majazun mufrad bil isti'ara ba wancan majazun mufrad mursal ba wanga bil isti'ara ne kenan bil mushabaha haythu istu'idat kalimatu fuwaq an an yi amfani istu'idat kamar kace an aro amma yana nufin an yi amfani da kalima ta fuwaq li tashbihi qisar zaman don a yi kamancece ne ya karamci gajartar lokaci ba'adan nafhati an gane ko bayan busa bi qisari zamanin fuwaqi da karamcin zamanin fuwaq dan lokaci na tsakanin tatsa da tatsa ko ko shan nonon dan dabba abin da dan rakumi wal qarinatu sarifa qarina wadda ta juya ta nuna an gane ko as-sarifa wadda ta juyar da ba ma'ana ta asali aka nuhi ba haliya hali an gane ko domin yace wa ma'anar haliya anna halan nasu fi tilka sa'a laysa hala halbin naqatin aw anzi halin su ai ba guda bane tunda an san halin mutane lokacin ta da lokacin da ba na kiyama bane yace to al haliya wal alaqatu al mushabaha alaka sun yi kamanceceniya ta fuskar karanci wancan zamani ne wancan zamani ne wannan ya gajarta wannan ya gajarta shi sai an ka sifarta su ina fata an fahimta to kaga ashe ilmul qira'at wani lokaci yana da alaka da istikhrajul qawaid al balaghiyya kakkace shirme ne ake yi ko ko abin bai da dalili ina fata an fahimce ni to sannan sun ba da misali na karshe wanda kai da shi zamu karkare kamar inda Allah ya ce udhina lil ladina yuqataluna yuqataluna an gane ko kaga kuma akwai udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ko ba haka nan bane to wajen udhina lil ladina yuqataluna da yuqatiluna an gane ko yuqataluna bi annahum zulimu sannan kuma yuqatiluna bi annahum zulimu yuqataluna imamu nafi' da kuma imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu hafs wanda rawi ne na asim da imamu abu jafar sun karanta yuqataluna sauran kuma sun karanta yuqatiluna to da sun kai taujihin wannan qira'a ta yuqataluna sun kace qira'at yuqataluna bil bina'i lil maf'ul shine yuqataluna kiran ustu'iratul muqatala an yi amfani da kalima ta muqatala li tashbihi shiddatil adha bil qatl an gane ko an kamance an kai wato li tashbihi dan a kamanta shiddatil adha tsananin cutarwa bil qatl da kashi ka qaulika qataltuhu darban kaga na kashe shi da bugu amma ba ana nufin ya mutu matak ba wal qarinatu sarifa haliya qarina wadda ta nuna ba kisa ake nufi ba idil khitabu liman waqa alaihim al adha domin ana magana ne da wanda cutarwa ta kwada gare shi wal alaqatu al mushabaha kina alaka shine kamanceceniya da akwai tsakanin cutarwa da kisa domin shi cutarwa wato shi kisa wani nau'i ne shi ma na cutarwa ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne abinda wato ake son a kawo wanda da haka taujihul qira'at yana da alaka da ilmin mukka da fannoni daban-daban kaga wannan qira'a ta wa qululin nasi wato husnan ita ta zo ta kawo mu cikin wannan dan uwa ga dukkan alamu ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته